الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ta hudu da watan rabi'in al-akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da talatin da uku za mu tashi darasi na ɗari da talatin da hudu shafi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya za mu tashi muna cikin kitabul hudud inda wato muke cikin muhaddis zina haddin da yake magana akan zina hukumu man qala annahu zina bi bi fulana nan za mu tashi za mu tashi inda ba yake hukumu man qala annahu zina bi fulana hukuncin wanda yake kiyayi zina da wata mutum ne ya zo ya faɗa ya zo ya faɗa da kansa yake shi ya yi zina kuma da wanki haka yanzu matsala biyu ta faru matsalar zina da kuma wanda ya kalawa shi dama ba a ciki domin ya tabbatar wa kansa amma wanda ya kalawa yanzu ya ce ta yi don kalawa ce ba a tabbatar ba to wani sabon aiki ne a kan to me hukuncin shi ya yi kirari ya yi confession a kansa amma ita fa ita yanzu magana ya kawo ji an nemi tabbaci wai za a kara ala nafsi annahu zana bi fulana idan ya tabbatar wa kansa cewa shi yayi zina da wanci hudda huwa shi za yi wa haddi kawai mauniyul lil majhul ko huwa sai ce ma huwa shi za yi wa haddi wa in aqarat hiya idan ita ma ta tabbatar ala nafsi akan kanta huddat ita ma sai mata haddi wa illa in ba ta ce san mata zanzanta ba bala to ba za a yi mata haddi ba babu mun faɗa a baya sai dai idan ganin ta aka yi da juna biyu ko ciki kai tsaye to wannan ne kaga ba zancen cewa domin ba ruwa ta sha da rompe ya fito ba misali an san cewa dole akwai wani abu ya faru kuma ba ta da aure to babu wannan ana abi hurairah wa zaid bin khalid radiyallahu anhu ba anna rajulaini yaktasaba an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda da zaid bin khalid Allah ya kara masa yadda anna rajulayn hakika wasu mutum biyu da sama sun yi rigima ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ko sun yi rigima sun yi rigima sun suka kai kara gurin annabi alaihi salatu wa salam fa qala sai annabi ya ce aduhuma fa qala aduhuma kai shi ɗaya daga cikin su yace ikdi bainana bi kitabillah ya rasulullah kai mana hukunci a tsakaninmu da littafin Allah bi ma'ana bi hukumillah shine bi kitabillah kai mana hukunci da hukuncin Allah wa qala al-akhar sai ɗayan kuma yace wa huwa afqahuhuma su bin nan da suka tsara ɗayan na biyun ya ku ɗayan fahimta sai yace ajal ya rasulullah eh na yadda ya ma'aikin Allah faqdi bainana bi kitabillah kai hukunci a tsakaninmu da hukuncin Allah wa adalli an atakallam amma ka bani dama ne magana kun ga yabin ki fikihu shi za ba da suka ce ta wannan aka gano cewa idan aka yi kara gurin alkali mutum yana da dama wanda ake kara ko kuma wanda suke cin sha'anin bayan gaba ya ce yalla ranka ya dade ina da magana shi kuma alkali zai ce to bismillah in ya ga dama sai to bismillah to to dana aka samu wannan hukunci cewa ya rasulullah domin annabi shine alkali alkali ai ko yawa sai ya ce to ina na yi ai amma ina da magana aka zo za wani abu za hukunci baka gamsu ba to ka nemi izini sai dai a kotu ba a magana da ka eh in kai magana da za su ladabtar da kai sai ka daga hannu an baka dama ba gurin karatu bane ba kasuwa bace da kowa ya ga dama zai fada ina saboda kana yin kai wallahi ya ga dama zai ji a tayi ka kai ji baya kaga ya dabi abin nan kuma ya ya samu matsala kala sai annabi yake takallam kun ji ladabi ko sai yake to yi magana ba wai yana cewa assalamu alaikum ina da magana kawai ya fara ba a sai annabi yake yi magana ali sai yake inna buni hakika dana ku saurari zancen da kyau kana atiban ala hada ko dabo yake wa wannan dan aiki ne a gidan wannan qala malik imam malik yace wal azib wal azil abu wa dama haka al azib sai da al azil shine dan kwana goma aikaci shi yake cewa wato al azil fa zana bi ra'ati shi dan nawa da yake wa wannan aiki sai zina da matarsa matarwa matar ɗayan da ya kawo ƙara an gane zancen mutum biyu ne suke rigima suka kai ƙara gurin annabi alaihi salatu wasalam to shi ɗayan da ake rigima da shi akan ɗansa ake ba rigima to ɗansa yake wancan aiki to da yake masa aiki ya samu dama sai ya zina da matar gidan shine maganar da aiki fa akbaruni shi bawan Allah baba baban yaron sai ce sai suka bani labari anna alabni rajma cewa dana jefe shi za'i dana jiba ya kama yi fab tadaitu minhu bi mi'ati shatin yace sai na je na fanki dana na bada akuya guda 100 domin manomi ne yana da dabbobi yace na bada akuya 100 nace a bakatun bulalar da za a yi mato ga akuya wa bidariyatin li sannan na da baiwa dauko na ƙara ya beli ya yi beli ko da awaki dari da kuma baiwa daya kuma ni sa aljo ahlal ilmi yace amma ni da haka irin abin nan da ake yi bayan na riga na aiwatar kuma na je na tambayi ma abota ilimi fa akhbaruni sai suka bani akan abin da yake za ku go mutum yana da imani ne imani ne ban yi abu ba zai tambaya kun fahimta domin wani ya ba zai tambaya ba wanda za ka ga sai mutum ya yi din ya gama zai tambaya to abin da yake damun sa cewa an ya kuɗi ne sai ya nemi da tsakuti a kai sannan kuma zai zo in ya ji daidai sai kuma ya dora sai a gaya masu daga yau wa yasa da ulama wa yasa da bil mutabi'in bi sunnati muhammadin sallallahu alaihi wasallam to sai ce me faru ba akbaru ni Allah anna alabni al-rajma nan ne ko anna ma alabni jabbi bi adl suka bani labarin cewa abin da yake kan dana bulala dari za a yi bar wa tagribu ani sannan za a ba ku jabbi shi ne shekara ɗaya shi ne za a kai shi gidan gyaran hali burzin ya shekara an gane ko yawwa wa inna mal rajmu ala imra'atihi sannan kuma matar ita kuma za a jefe ta yace haka ce ce mu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yace amma saurara kalma ce ta jinyo hankali faɗa kika ji wallazi nafsi bi yadihi la rantsi da wanda numfashi na yake hannunsa rai na yake hannunsa la aqdiyanna bainakum bi kitabillah zan yi hukunci a tsakaninku da hukuncin Allah littafin Allah amma ku saurara amma ganin muka kaga timakanka da ka bayar wa dariya tuka da wannan bai wanda ka bayar faraddun alayka ai mazdudun alayka za a dawo ba da su ba a bukatar ai ba hukunci ba hukuncin saki bane a kauye wai za a ce a kawo tinkiya za a gyara saki uku Allah kuwa har yanzu abin da kai abin da zai baka mamaki cewa an yi saki uku sai a ce a kawo tinkiya saboda haka sai ya ce to wajala da ibnahu mi'atun sai aka samu dannan nasa aka yi mabula da ɗari wa garrabahu amal aka kai shi gidan gyaran hali prison shekara ɗaya wa amara uninsan sai umarci unayi al-aslami unaysu al-aslami an yi adiya anas ne ake tafsirin gabo yawwa kamar bukar ne sai a ce bukai an gane ko hasan a ce husain shi ne tasgira yawwa sai ce to an yi a ce imra'atal akar cewa ya tafi aka umarci wani ya tafi gurin matar ɗaya bai ne tara fati idan ta yi ijirafi aka tambaye ta ta tabbatar rajama a yi jefe ta ba a tara fadbara jama'a aka je aka tambaye ta sai in kira ce sai kawai ya jefe ta kun san abin da zai ba ku mamaki shi ne irin yadda su ba sa ƙarya ba za su yi karya ba kun ga satin da ya wuce ai mun biya da ma'il da gamidiya gaba ɗayan su kowanne zuwa ya yi itiraji na taɓa gaya muku a karatun wani karatu a baya cewa waɗanda annabi ya je din gaba ɗaya a iya rayuwarsa mutum nawa ne ga dai uku yanzu mun biya ga midiya ma'is sai wa sai wannan bawa Allah wannan ma'aikacin sai kuma na faɗa adadin su har na faɗi a tsaye mun kuma biya a bulugul marazin da an tsawo shekaru mutum nawa ne gaba ɗaya har annabi ya bar duniya mutum nawa ya je mutum nawa ya salam kun yi delete all kenan mutum biyar ne to na faɗi biyar yanzu ga uku zuwa yi biyu zuwa yi biyu to shi kenan sai ku nemo bari mu ba ku a jami'ar ka abin ya ta abin nan mutum biyu mun yi abu lubul maram in kuka koma za ku gani mutum biyu zuwa yi zuwa sati mai zuwa sai a bamu yanzu dai na faɗi biyar ne ga guda uku mun yi ga ma'idiya gami a ma'is da wannan yaron da ba faɗi sunansa ba kun sa abun mamaki na matar hudu matar aka jefe afuwar eh wannan matar saura biyu su kuma biyun za a kawo kaga nan shi yaron bula da aka yi maka ko to sai ce a nan abin da za mu kalla da kyau kun ga da aka zo ana bayani akan matar ba faɗi sunanta ba ko saboda ba a bukata sai an tura mata asiri ma'aikin ma saboda shi ya kakansa ne kai tsaye ga midiya ba ita ta kakanta kuma ba za ba wani koyi koyi amma wannan matar sai annabi ya tura wadai shi kadai ya je je in je hijiraji ya jefe ta ba ta da an fara a rediyo ba amma da aka zo gurin mai jefe kan saboda shi aiki zai na musulunci sai aka faɗi sunansa ba laifi yayi ba sai aka ce onai shi ne hikimar da ya kamata yan midiya su gane cewa kullum su zo su rika tiriri da matsaloli a rediyo wannan ba ji Allah yake so ba Allah zai yake kawai ku faɗi hukunci kawai an yi hukunci kaza ba wai yaro yayi kaza ko wani tsoho yayi kaza a zo a hira da su Allah baya son wannan sam wallahi baya so amma kuma za ga ɗabi'un ɗan mijiya kenan ba su san cewa a wannan aikin za su iya samun aljanna ko aka tinta ba an fahimta da kyau ku da da ka ga wannan ya koyar da mu adab masu kyau subutu bi tuhud tabbatar da zina ta hanyar shaidu ala ta'ala wallazina yarmuna almuhsanat Allah ya ce duk wanda suke jifan katangaggun mata matan da ba ruwanta thumma lam yatu bi arba'ati shuhada sannan ka jefe ta da zina baka zo da shidu guda guda hudu ba fajil juhum tamanin ya jalda sai Allah ya ce to ai mutu bulala tamanin wala taqbalu lahum shahadatan abadan kada ku ƙara karban shaidar su har abada ulaika humul fasiqun sannan daga yau daga ranar fasikai ne su daga ranar kaga hukunci na Allah ya faɗa walladina yarmuna al-mutarat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda kun ji banji na farko bulala 80 wala taqbalu lahum shahadatan abadan kun ji na biyu wa ulaika humul fasiqun daga ranar kuma fasikai ne guda uku ko to me gaba aya sai nake ku dau wani wani darasi me a gaban ayar illal ladina tabu ne illal ladina tabu ujiru la ilaha illa allah illal ladina tabu wa bi wa aslahu ko sai wa bayyanu faulaika yatubu allah alaihim ai in ba ku faɗa ayar ba ba za ku gane darasin ba sai waɗanda suka tuba suka gyara sannan suka fito kararar kai bayani cewa ba wayannan mutanen wato gaskiya ƙarya suka yi musu to wayannan ne Allah zai karɓi tuban kun fahimta da kyau ko sai an cika wannan sharadin to sai yace bai za ta yi da arba'atu rijali idan aka samu mazaje guda hudu min almuslimin cikin musulmai al-ahrar ya'a al-udul wanda ke adalai bi annahum ra'aw zakara fulanin bi farji fulana kun yadda ake hidar sai an samu wa'annan cewa ƴaƴa ba bayi ba musulmai maza maza musulmai ƴaƴa adalai shi ma sharadi da hudu na farko namiji musulmi ɗa adali shi zai je da don Allah ku dubo yadda Najeriya take da tsauri to sai ce a bi annahum ra'aw zakara fulani fi farji fulana ga Najeriya ta biyar kuma idan ya zo ya sharadi na biyar ya ce ya ga al'auran namijin a cikin farji matar sai ma ne ce kalmir waji fil mukhulati kalmir waji fil mukhulati eh wato kamar maki a cikin kuratan du kai ba da maki ne maki da kake danna waya aje wayar menene maki eh kuma sai danna waya yi kada kuma bai san ki ba kuma hausa ce kai abdul mai maji kaji ba umar mai maji tsikin sa kwalli barakallahu kaga ji ya zauna da tsofaffi kuka banda danna waya ba abin da kuke kajiwa? wane mutum wane mutum a ai kai ba za ka kasa ba ai wayannan da kake kallo su kaga yawanci abin da ya za ka wani lokaci wallahi yanzu baya baya ake da hausa saboda ba ruwan su da tsofaffi wane mutum ba da kana sa kulli Ɗauke da jike An gane ko? To sau da haka sai ce kalmar wani bil maƙaulati, kamar maki ne a cikin kuratan du, ko kuma wani jayi bil bi'in, ko kuma guga a cikin rijiya. Sai ka faɗi, sai fa ka haka, huddan rajul wal mar'a to idan ka bada wannan jedar su hudin to sai a wa matar da mijin haji sai wannan jedar sun cika dole kuma ba wai guri ɗaya ba ka sai da ake ware su har misalin ɗaya daga cikin wato magabata na taɓa ba ku ana yawwa bai za ta yi da salatatu ga ginan ma idan aka samu mutum uku sun ba da jeda suka ce sun gani kamar miji a cikin kura sandu wata kallaba radiya amma da wurin da yau sai tsaya inda inda to ni dai wallahi na gan su dai sun lallaba a ɗaki to sai yake hudda salatatu haddal qadidi mutum uku nan gaba daya da suka bani gida sun ba gani ya mutu bulala tabanin wallahi haddin qadidi lil ayatil karima saboda wannan ayar mai girma wani ma ja a an kasamata bin zuhair saboda abin da ya zo daga kasamata bin zuhair ali ce lamma kana min sha'ani abi bakarata wal mujira lokacin da sha'anin abi bakarata da mujira ya tazo allazi kana wanda ya tabbata cewa wa karal hadisi ya ambaci hadisin dogon hadisi kare yace fada ashhur sai kirawo shedu an gane ko yawa da aka kira ce duba ke da abubakar da wa shibul bin li'abad wa abu abdullahi wato wa abu abdullahi shine nafiya wayannan su uku sai suka bani jira hadisi ne dogo dangane da abin da ya shafi mu jira dan shoba wata ila wata ran muka zo kan gabar mu faɗi me ya faru a kansa fa qala umar sai na umar zamanin sai na umar yace na umar yace aina jahila haula salata yayin da wayannan mutum uku suka ba da shaida shakka ala umar sha'anuhu alawarin sai wa sai na umar nauyi ya ba shi wahala cewa ga mutum uku sun ba da shaida sir amma na hudun da ya ga abin da yake falan ma kadima ziyad yayin da ziyad ya zo kare yake in ta had in sha Allah illa bi haqqi in ta had in sha Allah illa bi haqqi yace in dai wato ta shahad in sha Allah illa bi haqqi in zaka ba da shaida ba da abin da zaka ba da shaida da shi sai da abin da yake gaskiya sai na umar ya tambaye shi cewa zaka ba da shaida amma ba abin da zaka faɗa sai gaskiya ala ziyad ziyad yace amma zina bala an ka bi yace eh zan ba da shaida amma akan zina dai ba zan ba da shaida ba walakin qad ra'aytu imra'an amran qadihan wannan jere da naudi yace cewa kai zaka ba da jeda amma ba zaka faɗi gaskiya tsakanin ka da Allah sai ce zan ba da jeda kam zan faɗi gaskiya amma ba ba kan da ba abun nufi jeda da zan bayar ba ni na gari ba bari faɗa abin da na gari sai ce kada ra'aytu amran qadihan wani mun mummuna al'amari na gari kaji ya ce ya bi zuwa yau jeda naudi sai ce na ga mummunan al'amari قال عمر عمر يجي الله اكبر sai kabbara yace hudum wai san guda uku ku kawo su ku yi mata haji shi na wuri da yanzu ya tsaya gaban mona al'amari bai gagga ba irmi da tabariya ba fajala duhum aka kawo su aka zane ali yace fa kala abubakar ta ba da ma garabahu bayan an zane abubakar ta shine ne bai gina na haris ko ashhadu annahu zani yace wallahi na tabbatar na yayin da duk da ya ja bulala ba irin shi ya gani yace ashhadu annahu zani fa amma umar an yu'ida alayhi aljalda sai na umar yace to za a sake ba gudala kuwa sai sai na umar yayi nufin ya kara mar wata bana hawo ali radiyallahu anhu sai na ne yace a za kuma dukan sa ba wa qala zai in jalatta hu fa jum sahibaka an gane ko yawwa idan har zaka jebe shi to mutumin naka ba sai ka jebe shi in zaka dake yi yana nufin ki mu jira ran shoba domin a lokacin jagora ne ba yace in dai zaka ƙara dukar sa to shi ma ba wancan mutumin naka sai ka jebe shi ya rawa shi da na hudu yawwa ka gani ka kun gane hikimar barakallahu fi kun gane hikimar yanzu idan ka tsare dukan sa ya ba da wata shaidar kuma ka je da yau wato saboda haka sai dai kai da zaka je da mukira bata raga huwa la yajridu sai ya kyale shi bai kuma je bai ji ba bai masa bulala ba kun ga to inda matsala take in mutum inda za su zo gaba daya su ba da shaida irin wancan kobo da kobo to shi kenan hukumu man ata za ta ma'aran to hukuncin wanda ya zai cewa kanwarsa koya ko kuma wanda ba aure a tsakanin su Allah ya ce hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum har karshe shi goma sha ɗaya nan duk wanda ya samu wata a ciki ya zina da ita to ga hukuncinsa wa man wa man zana bi zati muharami fa hadduhu al-qatlu duk wanda ya yi zina da muharramarsa to haddin sa ba bulala ba sai kake kira ya kawai duk da aka samu yanzu ya zai ce kanwarsa koya to kita ne muhsanan kana au gaira muhsani yana da ya taba aure ko bai taba ba kun ji ko ya taba aure ko bai taba ba wai za ta zawaja ha kutila in ku auren ta yi kamar da ake a ƙasa arna wani yace shi ba zai san ba zai bai da kanwarsa ba za a aura wani ba shi ya aure ta to kaga wannan kisa ne kutila wa ukhila ma duhu sannan dukiyarsa gaba ɗaya a kwace ta shine farin cikin din a kwace dukiyarsa duka sannan a kashe shi an albara bin azib barau da azib din nan ko ina cikin matasan sahabbai sanda za a ji yakin uhud shi da abdullahi da umar annabi koro sai yace ku tafi ku yara ne barawo bin azu kale yace laqitu anni na haɗu da babba na wa ma'ahu raya yana ɗauke da tuta fa qultu lahu zirji aina turiji na kada fa qala ce ba atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila rajul annabi ne ya aika ni zuwa ga wani mutum ta zawaja mar'atan abihi ba'dahu ya auri matar babansa bayan baban ya mutu aka ce yi a jahiliya an adriba unuqahu cewa in cire masa kai in cire masa wuya tsare masa wuya wa aqu da malahu sannan kuma in karbe dukiyarsa hukumu man ataba yi mata hukuncin wanda ya zai kiwa dabba shi kuma awaki ko tumakai yake bi ko wata dabba an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waqa ala bayyinatin duk wanda ya afka wa dabba waqtiluhu ku kaje shi kawai waqtilul bayyina ita ma ita ma dabbar a kaje ta eh eh yawa ba a yankawa kaga idan aka ce a yanka za a ce a ci haka ni yanzu ya jaza wa dabba ba eh to aka asara mutum ma wallan da rashi eh shi dukiyar sai yake kallo sai ka nemi hukunci cewa to dukiyar nan da za a kwace ranka ya dade ina so a fitar min da haƙƙin akuyata yauwa kai kawai akuyar ka kake so sai a biya ka kuɗin ka eh haddul liwadi haddul liwadi wa idza awlada rajulun fi dubur rajulin idan mutum ya shiga ta dubaran namiji aka rajulin aka wani mutum daban fa hadu malakatilu da wanda ya luwadin da wanda aka yi da duka je su zai motsa ne ni kana suna da aure su biyu au gaira motsa ne ko ba su da aure hadin jarabar zantan cewa ya balaga ko bai balaga ba babu ya taba aure ko bai taba ba hadin luwadi babu kaje su zai duka Ali bin Abbas kun za abin da ya janyo barna take ta yawa ba abin dokar Allah. To shi za duk barna take yawa amma da ana bin wannan dokar wani a Madina wanda ya dan dade a Madina za su gaya ba ko a maka wallahi haka za a zo wani malamin ya ce wata rana farkon zuwan su Madina ya ce wani abu da ya gani zai da tsorata yana zuwa kawai ya ga an zo an zo da wasu mutane su wajen kida ana zuwa mutane an yi sallah kawai sai ya tsaya sai ya qala ta'ala shi asgadin wa qala ta'ala inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu yana gamawa kawai sai ya kawai mutane ana ta kallo kawai sai haka sai ni kace ke kawai sai jini ya fara sattuwa kamar bai komai bai tafi ta yamma shi ma ya himar duk sai da ya zubar da kawukan shikenan aka kwaje aka yi gaba kawai ‘yan fashi ne kawai haka suke yi za a zo kawai masallacin annabi alaihi salatu wasalam na maka ko madina idan a madina ne za a zai faru a nan gurin kawai za a zo wallahi askar ba alƙali bane kawai za a alƙali takarda ya baki ga ta nan in ya zo kawai zai buɗa ya ce wa qala ta'ala kaza kaza kaza in dinati azani ya wa zani ya karanto yarbe takarda kawai a samu wani zabge ki ta zabga ba shi kenan ai takbir ai kabbara kowa an an sallama mutane haka ce yi ga wannan kidnapper din da wasu yan faji ba za su yawa ba wallahi ko lokacin da ake yi ba ta shara musulunci ba zan da ake zuwa a tafi Kaduna da ake zuwa da Kano sai Kaduna a kashe masu laifin ai kuka an rage ba a yi sosai amma yanzu ba saboda tsabar yawan laifi duk gidajen gyaran hali a cikin shi shi za a alƙalin suka fito da strategy cewa in laifin ba bai yawa sosai ba sai a kai mutum wani guri ya gyara ko a kai biyu ko kwanan nan mun koyar da wata a wata makaranta wajen gidan sarki su su uku mata ne duka mun ko satin da ya wuce aka aka sallame su sun yi wata gida ana koyar da su ahalari da ni ma na koyar da su da qur'ani da ahalari da tarbiyya da hadisi na amalmiyatin nisawiyya saboda gurin ya cika mutane sun yawa oke to to cewa a rikabin wannan haka haka kuma sun na suna bayi da gaskiya to na fahimta na fahimta to kaji wane mutum wane mutum inda aka yi wani illa kenan cewa ko da alkali ya yanke to akwai wanda ake jira in fa zai yadda ba haka za a yi tafiya tun nan shi nan tun da aka dawo da makarantu ka ji sau ɗaya aka tafi sau ɗaya sandawa wane hasunallah a can ido inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya sauke ya za mu gani ne za mu taɓa ganin daidai ba sun zartar kun ji kalubalen mu ko matasa duk abin da giyar da kake so da hamatar ka in muka samu na kwarai a sama ba ko aikin banza kai to Allah ya tauke to kaga to sai Ali ibn Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin annabi yace duk wanda kuka saba shi yana aikin mutanen annabi lutu faqtilul fa'ila ku kace ne yin wal maf'ula bihi da wanda aka yi shi Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare zuriyar mu gaba daya to mun gama da haddul zina Allah ya tsare mu ya kare mu sai na biyu haddul qazfi haddin qazfi kun gane ko kamar yadda wani yake faɗa cewa wai ba abin da yake ne arha a yanzu irin zina duk in kana matashi ko kai ta roƙon Allah kai iyaye karka sake ka faɗa harkar zina saboda ba wani abu bane da yake da wani big amma tsoronka da Allah kawai shi zai hana ka shi zai hana ka in matakin da ka gani ya ƙi yin zinagu wanda wannan za ka iya tawassuli ba wai iya zuwa ina yawan fara mutum ya je NYSC ya dawo bai yi tabara ba to zai iya tawassuli da wannan yau ya ubangiji ina roƙonka Allah saboda NYSC da na je na dawo ban saba maka ba duwan domin guri da kake da lafifi ba ruwan kowa da kai ina gaya ba sai da na je NYC na gane cewa lallai ga wani ya haɗa auren mutu'a ƙwarai kuwa auren mutu'a na gwamnati ba ruwan kowa da kai domin da ake cewa za a zo a yi bayanin condom CD gaskiya ne ba ƙarya ba ne za a zo a yi bayani a gurin taro a ce kaza kaza saboda ka kare kanka saboda duk ana yi wallahi ba ƙarya ba ne an fahimta da kyau ko saboda haka ba ruwan kowa da kowa kowa ya harkarsa to za ka iya daga hannu kai ta wasu ya ubangiji dan kaza da kaza da wannan tsoronka da naji wani saba maka ba Allah ka biya mun bukata kaza za ka iya wallahi an gane ko wannan kaga tambayar da larabci shine ما حكم من أخذ بقوة وفعل له عمل قوم لوط فهل يقتل هو أم لا؟ أي hukuncin wanda aka yi fyaɗe ne daidai yake da wanda aka yi fyaɗe ba na taɓa baku misalin sai na umar ba akan wanda aka yi fyaɗe hukumar da a karatu suka mu waccan matar da ta sa aka kashe wani ba nan ba ne amma dai na faɗa ko matar da ta sa aka kashe wani ta ta haifa ɗan shege ta je ta yi da za ku iya tunawa wanda ta yi da yi sai na wanda ya sa aka ɗauko shi ya ce ya ba wata ajiya ya ce duk wanda ta zo gurinsa ta gaya min ko kuma da yawwa ai kaga shi ya wata mata ce ta kawo ajiyar ɗanta saurayi a zuwan mace ce ya sa kayan mata je namiji ne sai yau mata gidan daɗi ita kuma da ta ɗauko makami ta daɓa bar to a je ciki ya shiga tunda ba irin yanzu bane da za a je a zubar ciki ya shiga da ta haifi dan zawon da kai shi sai je sai to kuma ka san da uwa sai da Umar ya ita kuma sai ta rika bibiya tana ganin mai halin kawai matan nan da wannan matan take zuwa ta ga halin da yake ciki kawai sai ta ga dai na Umar sai ta aka kama ta sai karshe dai ta yi revealing kawai sai confession cewa ita ce amma ga abin da ya faru to da karshe ko ga da yake fyaɗe ne sai na Ali ba da shawara yake ita fyaɗe ya kai mata ba abin da za a yi mata sai aka kyale shi saboda haka idan fyaɗe ne tilastawa ai babu a hukunci a kan wanda aka tilastawa babu na bi ta kanta ne saboda haka yana da alaƙa da babu da ka faɗa eh kar mu wuce saboda haka ba shi da wanda aka yi fyaɗe ba ta da ko wanda aka yi fyaɗe sai dai yake da wanda aka yi fyaɗe ne mace haddin kazafi tarifu tarifin sa alƙasfu huwa ramiyu bil zina kazafi asali abin da ake kira shi ne jifan mutum da zina bi an ya kula ya zani ka ce wa mutum ya kai mazinaci au gairi zalika min al-alfaz ko mutum ya faɗi wani salo daga cikin lafazai allati yufhamu min haramihu gairahu bi zina wanda za a iya fahimtar cewa ka ji mutum da zina misali imam malik da wanda ya kafa hujja a cikin muwatta cewa idan ka zo ka ce kuna faɗa ka ce da mutum na gode Allah ni ina da uba ka gane to me abokan arziki shi wai da uba kenan to sai dauko aya ya kafa hujja da ita Allah yake ya ukhta haruna ma kana abuki mar'a sauki wa ma kanat ummuki bagiya ya ke ruwar harun da na maryam suke ma kana abuki mar'a sauki babanki ba mutumin banza bane wa ma kanat ummuki wajiya sannan mahaifiyarki ba mazinaciya bace ba karuwa bace me kenan mafhumul mukhalafa ke aka kika zama haka ko abin da zai tabbatar ma da wannan zai koma ni sai da Allah yake wa bi kufri wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama min zati ya buta wannan magana shine ya ukta haruna Allah da kansa ya kira shi buhtanan aziman kaje babba saboda haka kazabi biki wa malik ka duba istinbadi na malamai malamai haba ya hau ya zauna lokacin da naga wannan hujjar sai da na zauna malam eh irin yadda suke istinbadi wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryam buhtanan azima me ku qawlihim din shine ya ukta haruna ma kana gukin ba so haka kace mata mun san dai baban ki mutumin kirki mahaifiyar ki mutum ne kirki ce amma ke haka domin akan ɗanki kaga jabin da za gane ya amsa ce ba sharar ilai sai ta nuna muku shi kawai shi zai ba ku amsa alu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sadiya ala inni abdullahi atani shi suke tuba sai ba su amsa amma bi kufrihim saboda kafircin su wa qaulihim ala maryama da maganar da suka gaya wa nana maryam buhutanan Allah yake kire kage kazabi aziman babba zo da aka kaga kazafi ne eh to sai yace hukumu hukuncin sa huwa min al-kaba'ir al-muharrama yana cikin kabira wanda aka haramta kabira wanda aka haramta qala ta'ala innal ladina yarmuna al-muhsanat Allah yake hakika masu jifan katangaggun mata kawai ka gaba ta zo wucewa da hijabin da ta rufe jikinta kawai ka ce wa ya san ma me ciki wallahi jifa ne wannan ba jin jabin waye san ma abin da suke yi inda za ka kai ka gurin alƙali za ka gane kuranka a banda abinka mutum ko mutum ya zo ya ce a duk masu yin jabin nan to dama da wani abu a ranka tsakani da Allah yanzu ba musulmai ba za zuwa zutata shi kenan sai ka ce dama musulmin nan yawwa ba kai mana adalci ba dama musulmin nan saboda kasancewar da musulmi ne ba abu shi ke duk musulmi ya kasance ba kai bana adalci ba to sai ce al-ghafilat wanda suke rafkanannu al-mu'minat mu'minai masu jiban zulu'inu fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya da lahira lamba ta farko shi ne wanda suka jibuna na Aisha to su ne wanda Allah ya fara tsinewa ba tsinannu sun tsi sun wato sun jefi wanda tafi kowa tsarki a cikin mata wala huma azabun azim sannan azaba mafi girma za ta hadu ita ce ta lahira wa ana biyu da yana rabbi Allah anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ittani bu sab'al mubiqat ku kiyaye ababai bakwai abubuwa guda bakwai masu halakarwa al mubiqat yani al muhlikat wanda suke halakarwa qalu wa ma hunna ya rasulullah yace ce wadanne ne su ya ma'aikin Allah kala sai yace ashirku billah shirka da Allah bayan Allah ina yi wannan ana ta wannan shirka da Allah babu wani abu da za a yi ma a duniya in ka mutu kana yin shirka da Allah zai saurari mutane ballantana kai wallahi babu za ka yi wa Allah zai fi wasu laifuffukan daban mutum ya remedial hauta ko kuriyan ji ko kuriyan ji Allah kiyaye mu da remedial hauta an gaya ko kuri nozin mutum ya tafi nan yayi ki saboda haka idan ya zamto da shirka kuwa to di ibom zai ke direct direct entry zai tafi wuta in kaga ya fita a ta ali da jawal fi zamin qiyas babban misalin yanzu da nake bugawa da ina yawan buga misali da ayoyin inna la la yanzuru an yushraka bihi wa yanzuru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima ɗayar kuma wa mani shirik billahi wa kan dalalin ba'ida yanzu idan ɗalibin ilimi ya koyi ya ba da samun ilimi wa tilka hujjatu da nake baki wa talibi atayna ha ibrahim ala qaumi nabau darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dhurriyyatihi daud wa sulaiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil muhsinin yawa وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كل وكل فضلنا على العالمين سيدي ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبعناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم سيدي ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون to duk dalibin ilimi da ya san wa'annan girman annabawan ku to ya san kai da shi ba za a ɗaga maka ba annabawa sha takwas kai sai kai dan malam kai da annabi waye da Allah zai kyale ka shi ne abin tambayar to shi ne ai walau ashraku la hadita anhum ma duk su sha takwas din wa'annan dukan su manzanni ne fa gaba ɗayan su ba annabi amma Allah yake da za ta haɗu su duka jike ka Allah yake wallahi sai na rusa aikin su duka kar wani ya sake duk abinsa duk yadda Allah ya ba jaraba ya kai ka gurgo ka karka yadda to da idan kai kin tibe daga dawowa ka mutu shikenan wanda yake duk wanda yake mahaifiyarka ta yi manyan da ta yi wani yazo ai duk iya rigimar da za ka iya da shi kai zai kai ta haɗa ta da bokaye karka yadda wallahi dan duk wani duk wani abu da za ka yi mata bayan ta mutu in ta mutu mushirka sadaka jariya Allah ya ba kuɗi kai gina mata makaranta ka yi mata masallaci ka yi rijiyoyi aikin banza ka yi wallahi haba an mansura abin da zaka iya yanzu shine ka kwace ta daga hannun bokaye shine babban taimako ya fi ba ka gina mata komai bayan ta mutu to wannan shine abin da ya kamata kullum mu kalla ba wai tsaya mu tsaya mu gujewa gujewa wanda za su kai mu su baro ba an gane ko to wannan shine to kaga alshirku billahi tarayya da Allah wa sihru da tsafi na biyu wa qatlun nafsi allati harama Allah illa bil haqq da kace ran da Allah ya haramta a kace sai da gaskiya menene sai da gaskiya hadisin nawawi me yake eh la yahillu قتل امرئ مسلم الا بي الى ثلاثه ko yau baya halatta a kace ran mutum musulmi sai da ɗayan uku sai annabi ya ce a sayi muzani shi ne bazawarin da ma yake mazinaci ko bazawara wanda ya taba aure kawai mun ce bazawarin shi ne wanda ya taba aure ko shekarar da sha tara wanda bai taba aure ba ko shekarar sa hamsin na shi wannan saurayi ne a shari'a shekarar sa hamsin ba aure saurayi ne har yanzu a shari'a duk da ka za a tsarin da muka faɗa shi ranar lahadi a ya shiga layin tuba na farko ko eh amma saurayi ne a wajen haji kuwa tuba na farko daga shekara hamsin ne da zuwa hamsin da tara sittin zuwa saba'in da tara tuba na biyu na uku kuma tamanin zuwa ƙasa shi ne tuba na zuwa sama eh ba ƙasa ba gaskiya zuwa sama shi ne tuba na ƙarshe wanda ake rikicewa an gane ko ku zo da haka wannan shine to kaga sayyibu zani cewa wa nafsi bin nafs wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafs nafsi duk wanda ya kashe jima a kashe cewa sai na uku al-mufariqu lil jama'a wanda ya rinda to shi ma sai shi an fahimta da amma ban da wannan ba banda shi ba akwai wasu da ko kuma da ke yanzu mun biya wasu cewa wanda yi zina da dabba ko kan yi wato wannan wanda ya yi auri maharamarsa ko ya zina da ita ko to irin wannan su ko ma a waje daban-daban za ka tattaro akwai su irin wannan da aka samu wani malami ya yi mace karatunsa kawai ya tattara iya wanda za a kashe a cikin a testin wato matattinsa ya yi rubutu a kai ya kawo kuma nusus ana samu sai ce wa akalin riba da cin riba ribar nasi ko ribar fazil ko ribar ƙarfi mun sha ba da wannan misalin ribar nasi ta digiri kawai canji za ku yi canjin dala da naira sai ka karba ka tafi sai yau shi zai baka ba kyau riban na ji kenan kaga bai kara ba komai ba amma riban na ji da ko kuma za a canjin naira da naira saboda naka sababbi ne nawa eh sai kuma sai kawai in baka naira 90 in baka naira 100 ka ban 90 saboda kaga riban fadil kenan shi ma haramun ko kuma riban karbu ta baki mutum ya zo saboda ba zai samu biya yanzu ka ce to tun da sai ba za ka biya na ƙara ba tafi dai amma za ka ƙaru ɗari da goma za ka kawo ba wai zancen ba zancen a bai a ɗaya da bai a nake ba ba shi ba ba shi ba ya ce in yanzu kuɗi ya nika za an kuɗi sai a wannan baki ne ka je karɓa yau ya kasa biya sai kake to za ka na ƙara ba tafi dai amma sai ka ƙara kaza wannan haramun ne to ka gani ba wata wata hanya shi sa maganar da muka yi abin da yasa ake ta cewa makudin banki interest ne saboda kaga a ƙa'ida ka ba mutum ajiya inda ka zo karba haka zai baka baki kuma zai kaje shine baki kudin zai kaje shine muka tambaya shi banki ajiya kuke ba su ko baki shine illa idan ajiya ne to ba za ka taba ba ƙa'ida ba za ka taba ba kudi ba ka koma karba shi za a baka kuma shi ajiya in ka ba mutum ajiya in ya kata ba ajiya za mu biya da sunan gaba goma mun biya a baya ba a biya an fahimta da kyau ko amma ba shi ba ruwana da oho ba shi da baka zubarwa kai kai ka jiyo ko ma da ya faru sai ka biya ne shi ne bambancin an fahimta da kyau kaga ko yanzu idan idan idan banki ya zuku da yajin ai kai ta shafa ko su shi ne maganar da muke yanzu idan banki ya rushe ai kaga zuwa ake a ce sai sun biya kudin ka kake bibiya sai dai kawai idan sun kasa taji ne za a kasa taji har da kai duk yadda za ka jura za ka yi to shi da bai kudin banki kararar ba wani iskali wannan interest din interest ne rabaci kana kai musu kudi yanzu a gaban ka wani zai zo requesting a bashi to shi da wannan abin da kuke dorawa me matsayinsa shine illa aka ce to in ka karba ba za ka ban mutu ba amma in ka karba ba za ka ci ba yawa shine maganar da malamai suke to kaga sai yace wa aklu malil yatim yatim dukiyar maraya wadda ta zama ruwan dare kaga ai doka ba Allah ya bayar a suratul nisa cewa idan za ka ajiye kuɗin maraya idan juyawa za ka yi in ba ka da wa in kana faqiran fal yasta'zim fal ganiyan fal yasta'zim wa in kana faqiran fal yaqul bil ma'ruf ba ka da dukiya kuɗin su za ka juya sai ka ce za a iya yin ka'ida cewa ba dan da kaza za ka rika amfani da a riba ba uwa kuɗin ba in mutum mawadaci ne kawai ya juya musu ya nemi lada a gurin Allah in kuma ba shi da wannan halin shi kenan wanda da ba da ayoyin suka sauka innal ladina yakuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna fi budunihim nara ai sahabbai sai suka rika ware marayu tukunya in ka rage abinci ba mai taba wallahi to tsabar dan dini har sai da Allah ya bayani cewa ga ba abin da ake nufi cewa ba a yanzu ka rike maraya a ce ba za ka yi wallahi ko kan zanto ba za a taba ba kanzu aka tsarje saboda tsantseni kawai cewa za ka iya ci amma bil ma'ruf to kaga su yadda suke amma yanzu kuna kallo akwai wani ba Allah ne zo ba yana zama karatu suka mafi yawanci harkar irin wannan harkar suke ta kula da kuɗaɗen marayu haka yace daidai yanzu ya zama bare saboda ya nuna yana so a yi gaskiya wallahi ya zama bare na'am yan canji ce na haka haka na saudiya su ba ka a wannan bai da matsala ya lawo in aka ce in aka ce ba za a wannan ba za a sa mutane a mashakka shi kuma a yi maji ala alaikum fi dini min harin wannan ba shi da matsala gaskiya kwarai kuwa an gane ko to saboda haka sai ya ce to wata walli yawma zahfi da ba da baya ranar gumurzu ana cikin yaki mutum ya gudu ita ba da strategy na yaki ba to shi ma ya shiga na ga lokacin da yayi ne barin ƙara za kawai wa qadaful muhsanatil ghafilatil mu'minat da jiban katangagu wanda suka rafkara ga wannan abin da ake zargin su da shi kuma mu'mini wa man qadafa musliman duk wanda yayi wa musulmi qadafi hudda bi jalbihi 80 jalda za a yi mar haddi da bulala 80 kama ka da Allah kamar da Allah yake wallazina yarmuna al-muhsanat ba ta jiban katangagu sun malaya fi bi arba'ati shuhada ba su zo da shaidu guda hudu ba wajili juhum tamani na jalla to ku musu bulala tamanin wala ta kubalu lahum shahadatan abada sannan ba za ku karbi shaidun ba za ku ƙara karɓar shaidar su ba har abada wa ulaika humul fasiqun kuma daga ranar fasikai ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa sai ali za mu tashi kan sati mai zuwa wannan yana cewa shi magana da yake cewa shi kamar jaiz ban idan wata yayi baka taba kudin ka ba suna turo wani wani kudi menene hukuncin wannan kudin ai ni jaiz abin da suke yi a tsaye da suka fito da abu a fili murabaha ce shi murabaha ce muzaraba ka gane to wannan wanda kai ga ta ajiye kudi an turo ma wani abu mudaraba a kai kun fahimta da jihu idan banki ne ya an zuci na bankin musulunci to abin da suka baka mudaraba ke ne akwai wani abu da suke yi majesfa shi idan ka je ka sa kuɗin kai sai ba za ka taba ba ka sa a wannan bangaren to dawa ba za ka rika ganin ba a ganin za su rika juyawa ko in wata yi ne za ka yi zaɓi cewa kana so a rika ƙara ma a kan uwar kuɗinka ko kuma kana so a cikin akawun ɗinka ka riƙa ganin ribarka haka ce uruku an gane kuma za a gaya ma wato legal business ake wanda yake ya halatta da shi shi wannan ina ga shi bai da matsala ba shi ja ta ba conventional bank wani sun kira kansu da islamic bank idan suka je suka yi wani abu da wani da Allah amma dai abin da suka turo ma a iya fahimta ta za ka iya amfani an fahimta da ke ko su a jari ba interest duk da wasu na ta maganganu akan cewa ai abubuwan da suke yi kaza da kaza da kaza a iya abin da muka sani yanzu da irin bayanan da Jidat da Bashir suka yi mana su ne suke da ido a harkar abin da muka gamsu da shi shine banki ne na musulunci su tashi ban ya yi zuwan ga ire-iren su a haka abin da za mu tsaya kenan an fahimta da kyau ko yawa ma ke hina illa wa ma ke hina illa bi ma alimna wa ma kunna lil ghaibi hadin alaikum salam na'am na'am an aika da canjin dala haka
kun kuma canja to yanzu yanzu wannan yanzu wannan malam nura har mutum sai ya wato ai abu- haramcin ba a boye yake ba har sai ka bu- bu- bincike cewa wannan abin da suka yi daidai ne ko ba daidai ba a wannan can bincike ga ha'inci ga yaudara ga cuta hato shi ne daidai wallahi tallahi ba daidai ba Mm. Mm. eh ko kula ji ba za ka yi ba shi ta shafa ya to ai ba ka da wani ne shi ta shafa wallahi a to kuma ka zo da wani ne oh shi oke wai kana nufin ƙari aka yi muku ba rage ba eh jirgin farko eh wato cuta suka so su yi kuma Allah ne shi ne magana kawai sun so su yi cuta don ka ka ga wa- maybe yara ne na wani ma da sun fitar da kuɗin ka dawo da shi su za su rike wannan ba wani iskali a ba iskali ne kuɗi kuma ya baka kuɗin sa kada ya mari Allah ya kiyaye na'am alaikum assalam Mm. suna cikin hatsari ai babu mai duk wanda za ka yana irin wannan aikin ko za ka kokari yake ya nemi aiki ina da mutane da yawa da na sani yayin malam Muhammad ai misali ne babba ne a banki wanda ya rasu Allah ya ji kansa a irin wannan misali za ka gani za ka yanta da kyau ko za ka ga suna yi ala an cewa kai za ka yi ala zaruri hatta ba da yaya kan kuɗi littafi ya zai karanta littafin su akan aikin banki ai za ga a sai sifil kabzawi Allah ya ji kansa ai abin da ake kawo ma za ga ana kawo ma cewa aikin nan ke larura ce ta ƙarshe kawai da zarar ka samu wata dama to balle haka ake yi ka fahimta duk wanda na sani ni mafi yawancin su ko in dai ba wanda suke zauna irin na musulunci ba wallahi za ga ala daruratin suke yi. ala daruratin Allah ya kiyaye ni. na'am mm. Mm. Mm. shi wannan alƙali ne zai ta'aziri ka gane ta'aziri zai ya gani yayi amma kai tsaye da musulmi ake shi dama asali cewa sai shi kafiri ai- asali dama a jefe yake asali idan ka ce wa misali kafiri dan zina ta'azirul hajji da kai ko ba ka bane za mu je da sadda mu je mu dama dan zina ne ko ba ka bane yawa to da me za ka je da shi ta ce dan zina da ba haka yake ko ba dan zina bane an an zo an ba da sadaki da zai auren sa an yi kaza duk wannan kaidodin na aure yadda awaki suke haihuwa haka suka haihu to shi shi za aka gaba wani kazafi da kai mata eh idan ta ta yayi shine wannan alƙali zai kalla aka kai mata sharri ya kai tsara to za a nemi haƙƙin sa domin yana da haƙƙi shi ma kamar yadda za ka ji nan gaba za mu zo wanda za a yi bayani ba akan yahudawa sun kawo hukunci gurin annabi manta ba kuka yi lokacin da aka yi wata sata aka kala wani da yahudi za ku iya tunawa mun tun bi a zuwa tun da da shekarun da yawa an kala wani da yahudi ya saukar da ayoyi ba a kai eh na'am ai mun ba da aula ba a haƙa hukunta shi in ba so dole in ba da aula a hukunta shi ka gani eh saboda da ba wala in ja'ala Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila dan already mun danne ka amma idan shi yawa musulmi ai shi yawa wanda ya fi tantance a hukunta shi ba wallahu a'lam Allah ya dace da mu na'am haka haka haka daidai ne malaya ya san kuɗe hukuncin hukuncin banki da aikin banki da ita yanzu tana zuwa nan ba ka zo za tana zuwa da tana zuwa karatunmu na juma'a yawanci na kan gace kan zo da littattafan sa tana ziyarwa yadda muka yi daura aka yi daura ta zama da abin kadin ai ta zo da su in za ku tuna muktin yawwa ta yi ta zo da su ana samu in ka yi gabi kyau dan bookshop din nan ka duba za ka samu ba sai da littattafan nan da ka sa alaikum ingantaccen aure a musulunce shi a karɓe shi ko kuma a gurinsu ni a musulunci nake magana malam Muhammad ina ruwanmu da me suke yi ni na musulunci nake magana ba wai a gurinsu ba su a gurinsu ko me ko wato ko aka yi ai a gurinsu ingantaccen abu ne yanzu jiya wani kanan da ya kira ni garin da yake yana gaya mun cewa suna tattaunawa a irin wannan mutum a ko ni na gani sanda na zauna a wuce wanda na ga an zo za a daura aure da wani dan zuba ya girme na aka ce wai yanzu za a daura auren ka fahimta da kyau ko kawai irin wannan hawa ai wato ko ke ce masa ba shi da wani amfani gaba ɗaya ba aure bane na musulunci in dai ba da musulunci aka yi ba gaba ɗaya shiriri da shi Allah ya dace da mu Allahumma inna fi awdanina wa aslih haymatana wa la umurina wa ja'al wilayatana fi man qabaka wa talaka wa taban wa ya rabbul alamin muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da tsohon da madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa da alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ba a su neman aiki da sana'a da jari Allah ka tallafa mu waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ka jawawa da tsohon da madaukaka Allah ka shirya matasan mu ka dora ta hanya madaidaiciya iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana da lafiya mai dorewa Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين